الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسي لتاف النحو سنة ملحة الإعراب وسنخة الآداب تاء الإمام الحريري رحمه الله تعالى a yau talata um, takwas ga watan zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da bakwai ga watan shida shekara ta 2022 za mu tashi darasi na takwas babul asma'i sittati المعتلة المضافة التي وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء to al'imam al-hariri bayan ya gabatar da li'irabi na suna mufuradi al-munsarif wato shine suna mutamakkinun amkan to bayan ya gabatar da bayani a kansa da kuma fuskoki ko fuskas li'irabinsa to zai yi bayani kuma akan al'asma'u as-sitta wanda suna daga cikin babuka kusan guda bakwai bakwai zuwa takwas ko bakwai dai ina jin in ban manta ba wanda su li'irabinsu su to li'irabi ne wato na haruffa ba na harakat ba asali shine kalma inda mu'raba ce to li'irabin ta ya zamo da wasali amma su sun fita daga wannan asali sun fita daga wannan tushe su al'asu'a'u a sita sai dai kuma duka cikin takwas din ko bakwai din to su ne li'irabin sai ya zamo cikakke kowane ya samu alama rafa ta samu alama kamar yadda za mu ji hakanan nasba ta samu alama kamar yadda za mu ji hakanan jarra ta samu alama amma sauran to za ka ga bibbi suke ɗauka daga wanda za su samu rafa sai jarra kawai to a wurin larabawa suna da lugogi guda uku duk da shi ibn malik kawai ya yi amfani da luga ɗaya da ya bayani akan shi alhariri kai ya yi bayani akan luga ɗaya saboda la'akari da cewa littafin na mubtadi'ai ne ba na mutawassitu da ba ne to shi yasa ake takaita wa akan abin da ya fi shahara sai a kyale sauran zama shi ibn malik ya yi kokarin kawo duka biyun ana laraba na faɗin su da kaza suna faɗin su da kaza suna faɗin su da kaza to wannan fuska ƙwaya ɗayan da ya kawo ita kuma malamai sai da sun hakarkasa ta kusan gida goma sha biyu san gida goma sha biyu su al'asma'u dinnan al-mu'talla shi ne bayanin li'irabinsu shin su wa'annan harufa su ne alamar li'irabi ko ba su ne alamar li'irabi ba to al'ustaz abdullahi gwandu a littafinsa al-baharun mahid duka ya kawo su ya kawo guda goma sha biyu duka ya yi bayani a kansu to sai mali ya ce wasu tatun akwai sunaye guda shida an kira su sitta saboda guda shida ne a zance mafi inganci al-mu'talla saboda suna karewa da huruful illa al-mudafa saboda sharaɗin wannan ka'ida da za a ambata to sai in an raba su zuwa ga ko zamiri ko suna na zahiri to sannan ne suka cika sharuɗan wannan lirabi da za a ambata kamar yadda zai yi bayani to sai ce wasu tatun a sunaye guda shida aiwa asma'un sittatun akwai wasu sunaye guda shida tarfa'uha kai ɗalibi za ka yi li'irabin su ka yi musu raf'a bil wawi da wawun kenan wawun ta zama alamar raf'a fi ƙauli kulle alimin warawi kuma wannan zance shine zancen dukkanin wani malami warawi da wani mai riwaya to malamai sun ce wannan magana ta al'imamul hariri a ba daidai ba ce daga akwai malaman da suka ce ba ba haka ba ne yawwa cewa sun yadda da a sa wawun din a halin raf'a to amma dai kuma ba wawun din ce alamar raf'a ba kuma turaku ne a nahawu to don me da shi malam zai zo ya ce fi kauli kulle alimin warawi to shine malamai suka ce alkamalu dama lillah don zaman ka kana malami ba shi ke nuna cewa a'a ko bai ka faɗa da'iman daidai ba ne yau za ka iya faɗan daidai gobe ka faɗi kuskure wadda shi ne alama cewa kai ɗan adam kuma kai ba masumi ba ne eh ba ba haka ba to saboda haka shi kuskure duk wanda ya yi shi sunansa kuskure ba ce a tun da babba ne bai kamata a kira shi kuskure ba a dai nema mai wani suna na daban to da ba haka ba ne shi a shehu abdullahi da ya kawo sha biyu din nan fuskoki guda goma sha biyu akwai waɗanda misali suka ce a'a ita wawul din nan ba ita ce alamar rafa ba kawai jaran kawai mujarradin kawai ishba'i ce an gani saboda haka a damma din za ka kaddara ta ne akan harafin da ke biyar wawun din ba wai ita wawun ba ita kawai an kawo ta ne don a ƙosar da kalma din saboda haka ita ce a huka to wannan damma ta bawun ita ce alamar rafa ita wawun ba ta da amfani kawai ishba'i kai kamar ka ce abu ne to saboda zancen ya yi sauƙi sai ka ce abu abu hmm? wasu kuma suka ce naƙalo aka yi asali don maɗin ga gawawun take amma sai aka yi naƙalinta aka mai da ita gaba'un eh asalinta suka ce ahu ahu towu ɗin don maɗin sai aka mai da ita aka mai da ita gaba'un duk ya yi wa'annan bayanan to kaga cewa alhariri a fi kauli kulle alimin warawi to sai suka ce akwai gyara wannan itilaki da ya ba daidai ba ne ko wannan ta'amimi da ya ba daidai ba ne wannan subu fiha yi musu nasaba a ciki ya ukhayya ya kai ɗan uwana bil alif yana tabbata ne da alif wa jarruha yi musu jarra bil ya'i yana tabbata da ya'un fa'arif ko ka san abin nan da nake karantar da kai ka yi ƙoƙari ka san wannan zance da nake karantar da kai wa tarif kuma ka yi itirafi in ka gane ka ce ka gane in ba gane ba ka yi bayani eh eh shi ne wa atarif ka yi itirafi da abinda na gaya maka ma'ana kai ma ka faɗa sai ce wa haya sunayen su ne ahuka muna da ahuka wa abu imrana muna da abu wa zu muna da zu wa fuka muna da fuka wa hamu muna da hamu hamu usmana kenan sun mahanu ka sadisul asma'i to hanuka shine na shida shine wanda malaman kufa suka ce a cire shi to su a wurin sai suka ce guda biyar ne saboda suna ganin hanuka a kama al'imam alfarashi kusan ya ce ma ba a sami harafin illa shi duk inda ya zo haka za a yi layarabinsa za ka ce haza hannun ra'aitu hanan marartu bi hannun ko nazartu ila hannun misali to ba za ka sa masa ba za ka ce hannu ba eh to shi yasa sai suka ce a cire shi saboda galibi an ga laraba na kawo shi hakan to suka ce tun da laraba na isti'malinsa a haka da bai kamata a sa shi ba sai a bar shi gefe to shine a sheku abdullahi ya ce wa man oza lil farra shi al'imamul farra shi ya ce hannu ba ta ciki ba ta cikin waɗanda ake wa raf'a da waɗannan harufa to shi ne sau da haka in ka ce haza a huka a bisa ka'idar da malin ya zo ya kawo haza sai ka ce isbul ishara mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada hu sai ka ce khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu bisa shi fuskar da shi malam alhariri ya kawo niyabatan an ad-dammi li'annahu min al-asma'i as-sitta allati turfa'u bil wawi wa huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi da wannan fuskar li'irabin sake duk wa'ancan aujuhu sha biyu din nan kowane da nashi fuskar li'irabi in kai wannan li'irabi to ɗaya daga cikin fuskoki guda goma sha biyu ka kawo kuma a luga ɗaya duk waɗannan sha biyun suna ƙarƙashin luga ɗaya ne shine in an raba su da huruful illa akwai sauran lugogi da za mu yi bayani su ba haka suke kawo su ba to wannan ana kiranta da lugatul itimam saboda a halin rafa an sa wawun a halin jarra an sa yawun a halin nasba an sa alif to sai fara da halin raf'a haza akhuka ko ja'a abu imrana baban imrana ya zo to ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi abu sai ka ce fa'ilun marfu'an wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an ad-dam wannan shi al-i'rabi wanda an ka saba da shi yawwa amma an shiga wasu littattafai ko ba wannan layarabin za a yi ba sai a ɗau wata fuska kuma sai a yi amfani da ita an gane wannan to haka zu zu ita ma tana da nata akan ce misali ja a zu malin ai sahibul mali ma'abuci amma zuɗin nan kamar yadda za a yi bayani in ba ta zo da ma'ana as-sahib ba to ba ta cikin wannan ƙa'ida zu kala biyu ce akwai zu da ma'ana as-sahib ita ce wannan akwai zu da ma'ana allazi ita ake kira da at-ta'iyya hmm? to ita wannan tana daga cikin asma'ul mausula ba ita muke magana ba mm. sai ce wa fuka hakanan fuka bakinka ko yawwa fu za ka ce haza fuka hmm? ra'aitu faka nazartu ila fika fika hmm? fi a gani kakan iya cewa fi kana nufin harfu jarrin kakan iya cewa fi kana nufin baki na ni mai magana kaga can ta zama harfu jarrin nan ta zama suna kakan iya cewa fil wa'ada ka cika alkawali fil wa'ada ka cika alkawali to nan kuma ta zama fi'ili ta zama fi'ilu amrin to suna daga cikin alfaz wanda ya dan isa haka ya kawo a littafinsa sullamu tullabi ila ma'arifatil bina'i wal i'rab yace wani lokaci su zo a fa'al wani lokaci su zo sunaye wani lokaci su zo harufa to fi na ciki haka anna na ciki ta taukidi din nan kwasar da zaka ce anna kana nufin harafi kwasar da zaka ce anna kuma kana nufin aiki min anna ya innu anna almaridu marar lafiya ya yi nishi ya yi nishi irin su ala misali eh harfu jarru ko sau da lokaci kuma ka zo da ma'ana fi'ili eh a gani ala sai a ce bi ma'ana irtafa ala fulanu inna fir'auna ala fil ard aga fi'ili kenan to duk suna nan ire-iren su suna nan da yawa insha Allah to haka ya kakkawo su shi ma shehu abdullahi duk ya yi bayanin su a cikin albaharul muhit suna da suna da yawa kware-kware da gaske irin su kafin kusa da zaka ce kafin kana nufin harafi ko kusa da kuma zaka ce kafin kana nufin kuma aiki misali ka ce kilma asiya ka kiyaye sabon Allah ƙi kawai kenan ka gama eh in larabcin gana da ƙarfi to shine saboda haka ita zuɗin nan man faɗa sharaɗin ai idafata sai in ta zamo da ma'ana as-sahib hakanan shi kuma fu sharaɗinsa shi kuma ya zan ba a haɗa shi da mimon ba don kakan ce fu kakan ce famu in ka ce famu wannan za ka yi mai irabi kamar suna na mafaradi duk dai ma'anarsa baki yauwa kagara ba ka ce famu kagara ma ka ce fi ko fi baki duk za ka iya faɗa ko fu fu baki ko fa gwargwaro yadda ya zo al'irabi kuma ka gana baka ce famu shi famu yana da luga tara akan ce famun akan ce famun akan ce femun a ga luga uku kenan akan ce foma a sa alif akan ce fama akan ce fema luga shida kenan akan ce fammun sai awa mimun shadda akan ce kuma fammun shi ma a yi mata zamma sannan akan ce fammun fammun to yana da liga duk wadda ka yi kayi larabci aka ce haza famun haza fimun haza fama haza feba haza fammun eh gaba ismun ne eh ismun asmun usmun samun sumun simun suma sima suma samatun sumatun simatun sama'u sima'u suma'u kuma luga goma sha takwas gare shi to haka yake duk wanda ka gara ma ya yi kawai ka ce masa ma'uka wani ya taba zuwa ka ce masa ma'uka sai dinga haka ce a kame luga mai tsauri dan ifti da iya da shi isu muka yi saba ne eh so haka suke duk suna nan rashin larabci da shi yasa ya zan ba a san su ba saboda ba a yin su to ana son a raya luga to haka ake so ya zan luga kalma in tana da luga nawa ya zan duk ka san su musamman ya adibi kake akwai sadda in ka zo ka kawo ga wani baiti misali kana son ka sa ismin amma kuma ba zai dauka ba wazani ba zai baka rama ba kila sai dai sama ko sima ko suma ko sumatun ko samatun ko simatun ko sama'u to kaga sai ka kawo ta amma waccan dai ka sani to kaga shikenan an gama da kai eh ba ka zuwa ko ina to haka kenan to saboda haka fu luga ce ta famu famun shi ma luga ce duka ana lan to amma nan mu muna magana ne akan fu ba ruwanmu da famu da shi yasa can dan malik ya ce cewa warfa bi wawin wansi banna bil alif wa jarur bi ya imami nal asma asif min zaka zu in suhbatan abana والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كزعتلا تشيدي يا ترى لغوغي غدا أكو يا حبي سي ورفع بواو كي رفع دواو wansiban bil alif ka yi nasaba da alif wajerur biya ka yi jarra da yawon minal asma asif sunayen da zan sifanta maka zan kawo maka su sai ce daga cikinsu min za ka zu a ga ita fara kawowa zu din nan amma da sharadi sai ce in suhubatan abana in ta zo tana bayyana ma'anar sahib wannan ihtirazan daga zu da adda ma'anar allazi a tsa'iyya ita ma'anarta allazi da inda ka ganta sai ce wal famu da kuma famu amma haisul mimu bana lokacin da aka cire masa mimun sai aka bar fa'un kawai aka ce fu sai aka ɗabi mimun to shi da sharaɗinta in ka ce famunta wannan za ka yi mai irabi kamar irinsu na zaidu kitabu talib da sauransu kaga ya ambaci biyu sai ce abun ahun hamun shi hamun a larabci shine suna cewa karabatu zauji yawwa idan kana da mata misali kaninka ko wanka ko kawunka ko baffanka ko ma waye an gane to akan ce da mataka hamuki ja a hamuki makusancin mijinki dan uwan mijinki ya zo wannan shine asali to amma malamai sun ce an wasa'a hatta ita ma mata ne mata wannan shi yasa ne ya ce wahamu usmana eh ma'ana kanin mataka wan mataka wanda da ya fito bangaren mataka shi ma ana ce mai hamuka eh misali ra'aitu hamaka ina nufin naga kanin mataka ko yayan mataka ko kawunta ko baffanta ila akhiri to shine hamu eh shi ma dai yana da lugogi amma dai mu yi tabbatun su to shine ibnu malik ya kawo anan Mm. abun akun hamun kazaka wahanu sai ce haka wahanu wadda shi ibn malik ya fi karkata zuwa galiban mazhaba ta basara duk da wasu lokuta dukan yana saba musu a alfiya ya saba ma basariyun ya saba ma kofiyun ya ce duk ba daidai suke ba sai ya doda shi ra'ayi wasu lokuta yana haka na cikin alfiya sai ce haka wahanu zama tana ciki sai ce amma wannan ƙasu fi hazal akhiri to wannan shi ake kira da lugatul itima shi ne a yi musu irabi da huruful illa an gane ko yawwa sai ce amma shi na ƙarshen nan a zo da shi mankusi yahi wan naqasu fi hadha al-akhir ahsan eh kace haza hanun hmm? alhanu shi kuma suka ce shine alfarju gaban mace ko kuma kullu ma lam yu'raf ismuhu ismuhu duk abin da ba a san sunansa ba to ana kiransa da alhan na uku ko kuma abin da yake kullu ma yustaqzaru min zikiri duk abin da ana kyamara ambace shi saboda illarsa ko buninsa to ana kiransa da alhan a wurin laraba wayannan abubuwa guda uku su ake itilakin hannu a kansu duk inda ka ga hannu baya wuce uku din nan to shi a kawo shi ba tare da huruful illa ba ashharu shi ya zama mashhuri a wurinsa shi su kuma waɗancan a kawo su da huruful illa guda biyar ɗin da suka gabata su kuma ashharu a kuma shi ana iya kawo kun ji can mun faɗa shehu abdullahi albaharul muhit ya ce alfara ma shi ya hana eh a ce haza hanuka ko hanuki shi ya ma hana wannan sai dai a ce haza hanuka haza hanuki nazartu ila haniki masalan ko ra'aitu hanaki hanaki ba za a ce hanike ba ai hanaki ba eh ra'aitu hanaki a kawo alif to shi auren alfarra ya hada wannan to shi ne ibn malik yake faɗa nan sai ce amma wafi abin ga sai kawo waccan luga wafi abin a wurin abu wataliyahi da waɗanda suka biyo baya ahun hamun kenan guda biyu su suka biyo bayansa su uku ɗinnan kenan sai ce yanduru su kuma a shafin huruful illa wannan nadir ne ba a ce ganin larabawa na haka ba ba cika gari ba akwai amma dai ba yawa eh eh ana samu amma dai kalilin jiddan eh qur'ani ma ya zo da shi walahu akhun to ana samu amma dai ba ya da yawa shi sa ce yandur eh zaka iya cewa hadha akhun ra'aytu akhan eh nazartu ila akhi tamari nadir me ma'anan nadir shine abin da baya da yawa an samu amma ba sosai ba abin da ya fi yawa ko ga ƙur'ani ɗin shine a kawo su tare da huruful illa to shine wa fi abin wa taliyahi yanzuru in gane ko wa qasruha sai ce yi musu kasru su biyar ɗin nan tun daga zu tun daga fu tun daga abun akhun hamun wa'annan biyar ɗin a yi musu kasuru lugar da ake kira kasulu mun faɗi ta al'itimamu mun faɗi ta annakas eh sai lugatul kasiri a kawo su da horo da abin nan a yi musu li'irabi na alismul makasur shi da aka musu alif ja a haka ra'aitu a haka nazartu ila a haka shi kuma an ji wannan daga laraba kawai alif alif alif kawai haza a baka ra'aitu a baka marattu bi a baka dukkan su biyar din nan to wanda ita ake kira da lugatul qasri sai zalle irabin da aka wa suna makasuri to shi zaka yi musu lirabi da takadiri kenan suna kawo da shahid da wani mawaki ke cewa inna abaha wa aba abaha qad balagat fil majdi gayataha to suna istishhadi da wannan mahallu shahid da yace inna abaha wa aba abaha bai ce wa aba abiha ba tunda yayi izafa sai ce wa aba abaha abaha din nan mudafin ilaihi shi ma sai sake kawo shi da kuma alif to wannan ana kiranta da lugatul qasri hmm? duk da ƙur'ani bai zo da ita ba amma dai an jiya a wurin larabawa saboda in ka ji wani na larabci wannan kaka ce a kuskure luga ce min lugatil arab yawwa saboda haka yana da wannan damat haza a haka ra'aitu a haka nazartu ila a haka to shi da abin da ibn mali yake faɗa to wannan su ne lugogin guda uku muna da lugatul itimam shine a kawo su da huruful illa muna da lugatun naqsi eh waccan ita ce mashhura ga guda biyar in ban da hannun shi da a kawo su da huruful illa sannan muna da lugatun naqsi ita kuma ita ce nadira ga biyar din amma ita ce mashhura ga hannun kuna gane na hagu eh to sai lugatul qasri eh ita kuma ita ce mashhura akan lugatun na ƙasa ga biyar din nan na fatar an gane misali da ka ce haza akhun to gara ka ce haza ai haza misali akhun gara ka ce haza akhaka da ka shafe huruful illa din to gara ka kawo su makasurai wannan shine yafi zama mashhuri shine abinda ibnu mali yake faɗa alfiya wa qasruha min naqsihin yana nufin biyar din nan eh tun daga min zaka zu in suhbatan abana akhun hamun eh abun akhun hamun kaza eh banda wahanu wayannan guda biyar to sai sharuɗan wancan luga ta farko wadda aka yi magana ita ce lugatul itimam su za a ambata yanzu in ka tashi larabci to amfanin sanin wa'annan lugogin saboda in ka zo in adibi kake masalan ko rubutu kake yi kai baligi ne kana son ka kawo wata jimla to amma kuma jimlar da kake so ka kawo kamar ba za ta yi munasaba ba sai ka koma wata luga larabci yana da sa'a yana da yalwa ba abu guda ba ne in an yi nan aka ga bai dace ba sai a ɗauke shi a ɗauku wacce eh yawwa ko wani malami da ya taba rubuta wata wata makala an gani to gaba ɗaya sai ɗauki logatul kasri ita ta amfani da ita ga asma ɗin nan tun daga farkon ƙasi da har zuwa ƙashi to kaga shi wanda mulhatul irabu ya karanta sai ce malam bai san na hau ba alhali kuma ilimi ne da bai kai ba so nan ne zai a samu baya kuskuratar da malami cikin rashin sani to shi yasa in baka sani ba ka ga abu to kai tambaya a wala in ka kai mahallin ka karyata to za ko ka kuskuratar za ka iya faɗa amma in ka ga abu ka ga ya saba mai yadda ka sani to ba ciya za ka yi kadawan kuskure ba ne a kai ka cancanta ka kuskurantar shi ne abin nazari in baka cancanta ba to sai ka je ka yi bincike in ka cancanta mujtahidi kake a luga don mujtahidi a luga ko a nahu ke da damar wannan an gane yawwa wanda abin da bai sani ba a nahu bai da yawa da shi shi yake da damar in ya ga an saba ma ka'ida ya ce wannan babu ta to amma kai da ake dan baka kana dan hisga kana ma goguwa da mulha to bai kawo sharuɗan ba amma za mu yi bayani a kansu shi ibn malik ya kawo ya ce wa sharɗu zal i'rabi sharaɗin wancan li'irabi da ya ambata a farko warfa bi wayin wansu ban na bil alif waje rurbi ya imamin al asma wannan sharaɗin yin wannan li'irabi an yi dafna sharaɗi na farko ya za a yi idafas an gani sharaɗi na farko kenan kenan in ba yi idafan al'asma'u sitta ba to ba maganar wani wawun ya zama alamar raf'a alif ya zama alamar nasu ba ya awa sharaɗi na biyu kuma wannan idafa an ta kuna lighairi ya ilmutakallim ya za an yi ta ne ba ga yan mai magana ba ko dai zan an yi ga suna na zahiri kamar imrana usman da sauransu ko a yi ga zamiri kamar ka ko hu amma an yi ga yan mai magana to wannan lirabi zai canza yawa zai zamo al'irabu takadiri alama qabla ya ilmu takallim misali haza akhi a gani to haka za ka faɗa ra'aitu akhi nazartu ila akhi kaga akhi akhi duk bai canza ba haza ismul ishara mubtada ne akhi sai ka ce khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه to haka in mahallin nasaba ya zo sai ka kaddara nasaba din in mahallin jarra ya zo sai ka kaddara jarra din wannan ya an idafa su zuwa ga ya'ul mutakallimi sharaɗi da biyu kenan to shine wa shartu zal i'rabi an yudafna la menene la liya ba zanga ya'un an ka yi idafa su in an raba ga ya to mun ji yadda abin yake kun gane ko sannan su zamo mukabbarai an ta kuna mukabbaratan ya zan ba a yi tasgirinsu ba misali in ka ce ohayyu haza ohayyun nazartu ohayyan eh ko ra'aitu ohayyan nazartu ila ohayyi ohayyin to wannan lirabi zai zama kamar na suna mufradi shine al-i'rabu bil harakati zahira tunda kayi tasgirin su kamar obayu tasgiri ne daga abun to wannan shine kenan sannan sharadi na hudu shine an takuna mufradatan ay Allah takuna musanna wala jama'an kar a yi musu tasniya in a yi musu tasniya to irabin su ya koma na musanna eh in ka ce akhawani misali ko abawani ko hamawani eh da makamantansu to wannan li'irabi na musanna ne ba mu da alaka da shi in kuma ka kawo su jam'i al'aba'u eh ko ahu kai mai jam'i ka ce al'ikhwanu masalan to li'irabin sa ya koma li'irabi na jam'u takasir wannan shine sharuɗa guda hudu wajibi ne ka haddace su amma babu sunan shi malam bai kama maka su don ba karatun mubtadi ai bane wannan sai ka kai alfiya to ka fara shiga tsaka-tsakiya kenan ka zama dan jami'a to wannan shine sun mahanuka سادس الأسماء فحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء مالا يتشي كحدتشي زنشينا حفظ حدتشي ور ذي الذكاء ما أبوتي كيهم أقلوا wannan in ya haddace bai manta ba ya ka haddace gobe a tambaye ku eh ina abin da ka haddace babu sai dai kai ka ba da labari ai lokaci kaza ai na haddace kaza ko kun ya baya ji ya fa manta fa amma wai labari yake bayarwa ai ya taba haddace kaza aga tabawa ne yanzu babu eh tumala ya ce karka zama irwa na har da wanda koyaushe an ka neme ta akwai ta yawwa ta wannan shi ake bukata shine karatu to kaga dole sai ka yi me sai ka shirya yawwa in ka haddace waɗannan baitoci to kana da mabuɗi dangane da waɗannan al'asma to in ka ƙara ba gaba tsara aka shiga alfiya to sai ka ga abubuwan sun zo da sauƙi bayan baka haddace ba to kaga zai a samu matsala ba wai ɗaya ka karanta ka rufe littafi ka abu ne kaga dole sai an yi har da fahafaz ya ce bai ce fafaham ba a hadda dole sai ka haddace sai ce makali kuma duk abin da na faɗa komi ba a bari hibza hadda cewa irin ta zizzaka ima abuci kaihin kwakwalwa ko da kwakwalwarka ba ta da kai to wannan dai za ka yi ko waɗanda Allah ya ba su lamuni in sun haddace ba sa manta akwai su shi da ya haddace to ba zai manta ba suna nan da yawa a faradun ne minan nas ɗaiɗaiku ne kila a ƙarni ba a wuce a samu mutum goma ko mutum biyar a duniya kakaf sannan galibinsu ba su cika tsawon rayuwa ba za ka ga shekarunsu 'yan ƙalilan ne haka malamai suke faɗa ba su irin wannan baiwa sai ka kai bangon yamma kana nema ma baka same su ba idan yanzu ban san ko akwai su ba yanzu amma dai muna karanta a tarihi akwai magabata irin su al'imamul bukhari da makamantansu to yanzu ko akwai su wallahu alam ba mu cewa babu domin baiwar allah tana da faɗi eh to kai in ba haka kake ba to ƙoƙari za ka ƙoƙari za ka yi sai ka hada da addu'a to sai allah ya taimake ka sai a ga abin ya ɗanyi dama dama amma ba kai kokari ba sannan kuma kana son ka abin nan a ga ai bai yi ba zai yi ba gaskiya to wannan shine ƙarshen wayannan sunaye insha Allah ta'ala akwai tambaya sai a yi tambaya akwai tambaya sai a yi tambaya na'am akwai tambaya cikin al'asma sita duk abin da yake da alaƙa da su wanda baka gane ba ka yi magana albabu maftuha قبل أن تغلق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته